أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين المنزل عليه قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وعلى آله وصحبه وذريته ومن, ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara godiya da jinjina ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya ba mu ikon dawa wannan guri domin ci gaba da rimantan daman da muka samu a inda muke gudanar da daura akan littattafai waɗannan littattafai na tajwidi daga cikinsu akwai wannan littafi na tuhfatul atfal wanda muke ƙoƙarin karekewa a yau juma'a da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am, yau Juma'a sha bakwai ga watan Zulhijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya, wanda ya yi daidai da bakwai ga watan Ogast shekara ta dubu biyu da ishirin. Za mu ci gaba da wannan littafi mai suna Tofatul Atfal wanda al'allama muhammad al-jamzuri ya rubuta kuma insha Allah ta'ala za mu tashi aka samul maddi aka samul maddi suleiman al'allama suleiman al-jamzuri na'am a kamul maddi ko to jazakumullahu khaira a darasin da ya gabata wannan shine darasi na biyar insha Allah ta'ala a darasi na uku mun yi bayani akan cewar madda na da hukunce hukunce guda uku madda na da hukunce hukunce guda uku da inda aka sami harafin madda tare da alhamza a cikin kalma daya ana ce mishi alwujub ko idan aka sami harafin madda da alhamza sun zo tsakankanin kalmomi guda biyu ko harafi mai sukuni kafin su akwai harafin madda akan kalmar da aka tsaya wannan ana ce mishi aljawaz idan muka sami sukun lazim sukun lazim ba da harfin maddi shikenan ya zama alzum mun fahimci wannan ko Allah ka samu dace Malam Suleiman Aljamzuri ke cewa lil maddi hakamun salasatun tadum وهي الوجوب والجواز واللزوم للمد احكام ثلاثه matashin karatunmu shine fafarin karatunmu shine ahkamun thalathatun hukunce hukunce guda uku sun tabbatu lil maddi ga madda tadumu waɗanda suke dawamantuwa ma'ana da'iman a kodin lokaci akwai hukunce hukunce guda uku waɗanda suka tabbatu ga mene ga madda to ya nan ya yi mana ibhami ne sai ya tafsili wahyal wujubu su ne alwujub wal jawaz wal luzum shi wujub ana ce masa alwujub ne saboda dukkan qurra'u sun yi ittifaki za a ja shi ma'ana za a ja harafin madda fiye da harka biyu kamar yadda muka ji a baya shi kuma aljawaz saboda halascin jansa harka biyu uku ko hudu ko biyar ko kuma shida ya danganta di da mazhabubin su waɗannan qurra'u din sannan kuma sai al-luzum wanda ittifakan duka banil qurra'il ashara warwatihim ana jan shi wannan al-luzum harka shida shida to menene ma'anar al-wujub shine malam ya ci gaba da cewa fa wajibu in ja'a hamzun ba'da mad في كلمة وذاب متصل يعد to mafarin karatunmu shi ne in ja a hamzun ba da maddin fi kilmatin fawajibun mun fanci takadirin baitin ko in ja a hamzun idan aka samu alhamza ya zo ba da maddin ai ba da harfi maddin a gaban ɗaya daga cikin harufin madda amma da sharadi fi kilmatin a cikin kalma guda ɗaya fa wajibun wannan ana ce masa wajib ko kuma alwujub to ku duba da kyau kun ga malaman nan da yake akwai kwarewa tare da su nan yana so ya nuna mana hukun ina yaushe na ke samun hukuncin wujub sannan kuma ga wani misali nan a ciki ja'a idan muka lura da kyau ba ga alhamza nan ba ja'a ba da madin ai wannan ya zama alwujub kenan ya zama alwujub wa za yu'addu bi muttasilin wannan ana ce mishi mene ana lissafi shi a matsayin muttasil ana lissafi shi a matsayin muttasil ma'ana almaddul wajib lil muttasil mun ga na alifun gashi ko sai kuma na wawun su'u sai kuma na ya'un ji'a si'at na ya'un ba shi da yawa a cikin alkur'ani na ya'un ba shi da yawa a cikin alkur'ani galibi an fi samun na alifun ne kamar yadda ba gani ko kalima kalma kilma kana da luga guda uku amma nan fi kilmati ya zo mana da lugan kasaran kafin da daurin lamun waja'izun maddun wa qasrun infusil kullum bi kilmatin wa hadha munfasil waja'izun maddun sannan kuma akwai inda yin madda na zama halas ma'ana kana da halascin ja harka biyu uku hudu biyar shida ya danganci dai mazhaboba ne na su qurra'u din kenan yana son yi nuna mana hukunci na biyu shine mene ja'iz shine waja'izun maddun wa kasrun ya halasta mana kashi na biyu shi aljawaz ya halasta kai madda kai kasru da ya ce kasru shine isbatu harfi maddin kawai ka ji harka biyu da ya ce kuma maddun to lafazin maddu zai iya ɗaukan harka uku harka hudu harka biyar harka shida ya danganci dai da mazhaba na waɗannan ƙura'u din infusil jan harafin madda kan zanto ja'iz da yin mushi kasuru infusil kullun wannan tanwini iwat a infusil kullu wahidin bi kilma idan kowannen su ya zo ya rabu da dan uwansa ya zo a kalmansa ma'ana idan muka sami alifin ya zo a karken kalma ta farko sannan kuma alhamza kuma a farkon kalma afwan a karken kalma ta a farkon kalma ta biyu ko wallazina yu'minuna bima unzila kaga ga ma kalma farko ta karki da wani harafi alif unzila wacce nan kuma ta fara da alhamza ku anfusakum ku kalmar farko ta karke da wawun ta biyu kuma ta fara da alhamza hatta ya ba fi ummi ha rasula wa fi anfusikum fi ita wacce ta karke da ya'un an fusikum ta kari ta fara da alhamza wa hadha munfasil wannan shi nake ce mishi munfasil kenan duk lokacin da muka sami alhamza da harafin madda ɗaya daga cikin harafin madda tsakankanin kalmomi guda biyu amma da sharadi Allah ya kuna bainakuma fasilun kada a samu wani harafi ya rabe tsakankanin su mafhumul mukhalafa na nuna idan an samu wani harafi ya raba tsakankanin su kenan wannan ba zai zama almalu jaiz ba kenan mun banci wannan ko barakallahu fikum wa mithlu za إن أراد السكون وقفا كتعلمون نستعين ومثل ذا مثال والنندي ذالن اسم الإشارة ني إن المشار إليه المنفصل وهذا المنفصل المد المنفصل ذا دين اسم الإشارة ني هنا إشارة ني زوغا المنفصل دين mun fahimci wannan ko to wa mithlu za misalin wannan shi munfasil din in arada sukunu duk lokacin da muka tsaya akan kalma sai sukuni ya bijiro ma harafin karki amma sharadi ne kafin harafin da muka tsaya akai a samu ɗaya daga cikin harafin madda na tabi'i kamar yadda muka gani wannan al'adar da sukun kenan ko al-iqab khalidun basir waqfan amma shi wannan nau'in na ja'iz ana samun shi ne halatar wakfi alaihi lokacin da aka tsaya to ina misali ka ta'alamuna wallahu khabirun bima ta'malun mun tsaya kan kalmar ta'malun ko wani harafi ne muka tsaya kai nonon kafin nun sai muka sami wawun to wannan ya zama almadul arid lissukun yana ɗaya daga cikin munfasil me yasa yana da hukuncin munfasil me yasa ka ce masa haka saboda kana da dama ka ja shi biyu hudu shida sai kuma na misalin ya'un nasta'in nasta'in kun ga wannan yawon kenan ko shi ma kana dama ka tsaya biyu harka biyu hudu shida to ga ta latifa nasta'in nuni din nan marfu'a ce ko to za mu iya yin ishmami ya yake yin ishmami ishmami idan ka yi ba ka da wani wajehi sai kasuru kawai kamar haka nasta'in yanzu na ɗora nunin ko wannan shi nake cin shi as-sukun al-mahab as-sukun al-mahab ko al-khalis to yanzu zan karanta sai in yi ishmami ishmamin da zamu yi ma'ana zaka turo labbanka guda biyu bu'ai da bayan ka ɗora nonon din ishara ne zuwa ga mene raf'an da ke kan nonon din nan misali nasta'in shikenan nasta'in shikenan kawai ya tabbatu da isnadi har ga manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shine ishmami wanda ake yin shi halatal waqfi mu duba idan ka tsaya akan nonon din shikenan sai ka turo labban ka hankali sai ka dawo da su menene fa'idan turo labban nan shine ishara zuwa ga mene wacce nan rafa'a da ke kan nonon din nan wannan shine ishmam wanda ake yin shi an tarikil ishara wato wanda ake yin shi ta hanyar ishara da labba akwai wanda ake yin shi halatal wasli shi kuma misali قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا منا على يوسف منا على يوسف شو نقول ديني dole mutum ya zanto ya yi takasassan na farko babu babu sauti manno a haza kata kawai za ka ishara ne da labban ko sai ka dare su shikenan manna shikenan waɗansu suka ɗan turo ɗan kaɗan a'a manna a'a manna manna na zo da wani bidiyo na tura mana da ɗaya daga cikin manya-manya malamai da duniya ta san su ban sani ba na kananin mana to Allah ya bani iko ku sake bi na bashi insha Allah shi ma zan nemo bidiyon insha Allah mu ga yanda ake ishmami din daga wajen malaman daga wajen malaman da duniya ta sallama musu insha Allah ta'ala Allah shi ya sani mana to idan kai ishmam ba ka da tawassul ba ka da tul sai dai kai kasar kawai harka biyu nasta'in shikenan bayan Allah mun fahimci wannan ko to Allah ka samu dace eh ko wace riwaya ce kake kana da shi insha Allah ta'ala ko wace riwaya ce kake kana da shi insha Allah ta'ala akwai kuma abin da ake ce mishi rawum rawum shi kuma rawum zaka yi furici da zamman ne amma da sulusin zamma din ta yadda na kusa da kai ne zai ji na nesa ba zai ji ba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu nasta'inu nu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin a hankali a hankali a hankali shi kuma ram kenan round kenan amma yanwa sai mu kokari mu kiyaye kar ya zanto kai liman ne kai ta yi a gurin mutane kara ina sai na umar da yawwa sosai kuwa in za ka yi ka yi gurin da ake da ilimin abin ne yawwa gaskiya a nan masallacin mai shago nake gaya mini amma shekaru da can wani daga cikin yan uwa ɗalibai ya shiga yana karatu yana limanci sai karanta suratul ahqaf da ruwayar kalon ce wani wai da ya tinkaro masallacin ya ji ana wani karatun bai sani ba sai karkata kan koyi ya juya abin shi to Allah ka sa mu dace Allah ka mana gamdakatar an kuddima alhamzu alal maddi wa za badlun ka amanu wa imanan khuza aw kuddima alhamzu ko kuma aka gabatar da hamza din a gaban mene hamza din akan harafin madda aw kuddima alhamzu alal maddi ko aka gabatar da madda a hamza afwan akan harafin madda alal maddi ku duba din da ya kawo maddi din nan to galibi za ga yakan share mudaf ne ma'ana au qaddima alhamzu ala harfin maddi galibi yakan share mudaf sai ya sanya mudaf mudaf ilayhi maqamal mudaf din wannan wata wani style ne daga cikin style na malamin lugha wa za badlun wannan ana ce mishi badlun ka amanu misali idan ka ce amanu a a wani harfi ne muka fara ja alhamza ko ya zo a gaban mene alifun to wannan ana ce mishi maddul badal ina jin je ne kun shekaru je mun yi gwari gwari kana son gane badal din da ka ja harafin alhamza a i u harka biyu to wannan ka ce mishi maddul badal kawai musamman idan ya zo a farkon kalma wanda kuma yake zo a cikin tsakiyar kalma idan alhamzan ba asali ba guda biyu ba ne to sai ka ce mishi shabihun bilbadal kamar yadda dai muka yi ko da kuma iman kaga nan an samu haɗuwan alhamza da ya'un ko amma wani harafi ne fara zuwa alhamza shine auquddim alhamzu ala harfin maddi khudha ka rike shi mana ka rike wannan misali da ya baka misalin wawun utiya ko utiya utiya wa lazimun in sukunu usila wa waslan waqafan ba'da maddin tawila wa lazimun in sukunu usila sai ka ce wa in sukunu usila lazimun idan aka sami sukuni ya zo na asali a gaban mene harafin madda to wannan ka ce mishi lazim ka ce mishi lazim idan muka lura da kyau duk lokacin da mai karatu ya karanta wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi ga harafin madda ko a gaban harafin madda kai tsaye mun samu harafi sakin ne ko domin idan muka warware za mu ga akwai fa'un guda biyu na farko tana da sukun na biyu kuma tana da fatha to saboda haka wannan sukun din na asali ne shine irin sukunin usila domin idan mun tsaya a kalmar idan mun ci gaba dai har ila yau dai sukun nan da yake kan fa'un yana nan mun fahimci wannan ko haka ma kalmar al'ana an da mun tsaya ko kuma muka ci gaba sukunin dai na nan aya ta hamsin da ɗaya da kuma casa'in da ɗaya cikin surutu yunus nan ne aka samu kalmar kawai to wa lazimun wa in sukunu usla din inda sukun ya zama na asali ya zo a gaban harafin madda lazimun wannan ana ce mishi lazim watan maddul lazim مد اللازم وصلا idan samu sukun nan ya zo na asali ba sukun arid ba lokacin da aka tsaya wa kafar da kuma lokacin da afuwan lokacin da aka sadar da kalmar da kuma lokacin da aka tsaya a kanta sukun za mu sami shi nan na asali ba da maddin sukun din ya zo a gaban harafin madda to wula to wannan sai a ja shi harka shida sai a ishba'i sai ishba'i aqsamul mad lazim karkasuwan mad lazim aqsamu lazim ladaihim arba'a mad lazim a wajen malaman tajwidi guda hudu ne ya kasu kashe hudu wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma wa tilka kilmiyun wa ma'ahu harfiyun takdirin baitin kenan wa tilka tilka ismul ishara ne yana ishara zuwa ga mene arba'a domin duk inda aka sami ismul ishara sai an sami almusharu ilaihi Allah ya ce mene tilka asharatun ato tilka ismul ishara ne ko to an yi ishara zuwa ga menene asharatun kamila ko to a to shi sunan ishara yana nuni zuwa ga abin da ke gaban su koko abin da ke bayan su misali to menene aka kawo bayan alarma Mm. Masha Allahu Allah saka da alheri to ka gani an yi shada ne zuwa ga waɗannan kwanaki guda goma ko ɗaya za a yi kashi ɗaya na farko za a yi guda nawa sannan kuma an dawo gida a yi guda nawa to Allah ka samu dace kilakuma mukaffafun musaqalu dukkansu waɗannan kashe-kashe na almadul lazim akwai musaqal akwai kuma mukaffaf fa hadhihi arba'atun tufassalu wannan ana fassale su a matsayin guda hudu wato ana raba su a matsayin guda hudu lazim ko akwai kalami da kuma harfi haka ne ko to kalami din nan akwai musakkal shine duk lokacin da aka samu harafin harafi mai shadda a gaban harafin madda kawai ai gwari gwari haka duk inda ka samu harafi mai shadda a gaban harafin madda ya zama musakkal shi kuma mukhaffaf in sukunu usila shi kuma mukaffaf din nan an same shi guda ɗaya ne a riwayar hafsu to akwai a wasu rayoyi ko akwai a wasu rayoyi to za mu gani shi ma harfi akwai musakkal akwai mukaffaf musakkal gurare biyar ne ko akwai alif lam mim akwai kuma alif lam mim sad alif lam mim ra sai kuma na karkiyan tasim mim waɗannan su ne kawai musakkal insha Allah ta'ala sauran kuma duka mukhaffaf ne ai gar mushaddad ko nun qaf ain sin qaf hamim tasin sad kaf haya ain sad ko sai kuma misali ga faha ko da ka karanta ma wata riwa ce kace tsehe shi madina ne dai mukaffaf tsehe ko tahe duka dai ga yasin yesin misali to Allah ka samu dace fa in bi kalimatin sukunun istama kilakuma mukaffafun musakkalun ko ne daga cikin allazumul kalimi da allazumul harfi sun kasu kashi biyu akwai mukaffaf akwai musakkal fa hadhihi arba'atun tufassalu wannan idan an baje su aka fitar da su dalla dalla za a kashi hudu kenan ko aka ga daya biyu uku hudu kalimi akwai biyu karkashin sa harfi akwai biyu karkashin sa wata abin da zai baka sha'awa da shi ilimin tajwidi duk ayan da zaka karanta ko da kalma ce zaka karanta a matsayin ka karanta Qur'ani to lada zaka sama lada zaka sama shi yasa yan uwa mu dage mu zabura mu dage mu zabura mu rike alqur'ani hannu bibbiyu mu karanta shi da ka'idojinsa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi mu karanta alqur'ani mu ibada da shi mai haddansa domin Allah subhanahu wataala a ran fatashin alkiyama akwai promotion da za yi da alkur'ani duk ma'aikacin kai kai ko matan da ke gida ne ai tana bukatan tana bukatan promotion ko ba ka bane a ba dai ba na aure ba ma'ana yau an ci yau an ci tuwo gobe an ci dambu gobe an to kuma gata kuma sai a dan yi farfesu ai promotion ya samu ko sai dun kujeru kuma sai a saki ga dai shirin dai to Allah ka sa mu dace Allah shi mana jagora to ballantana ma'aikata gwamnati kowa na sa a mai promotion kowa na su to yan uwa akwai promotion a cikin gidan aljanna hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa idan ka karanta alkur'ani kowane harafi za a baka lada goma kuma a ninninka maka zuwa ninkin baninki kaga lada kenan la'ada kuma ka kware wajen karatunsa da aiki da shi Allah ya maka arzikin mala'iku na musamman a matsayin bodyguard naka duk inda zaka je mala'iku na tare da kai suna gadin ka sannan kuma bayan ka haddace kai aiki da shi bisa karantar manzo sallallahu alaihi wasallam cikin gidan aljanna kuma ai maka tufici a ce ka karanta kana cikin gidan aljanna ta dai kana karanta ana maka promotion ana maka promotion daga nan kuma cikin ikon Allah sun ta'ala in ka haddace mai sauki ne ka wayi gari cikin gidan aljanna ta bakwai makwacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to yan uwa ma fa sai mun dage fa sai mun dage akwai tsarin haddan alqur'ani na hadda wani in za ka yi hadda kwana ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai akwai tsarin kwana biyu biyu biyu kwana uku uku uku kwana hurhudu duk gasu nan kuma kowanne in ka ci za ka yi za ka yi haddan aya ɗai ɗai ne misali to ga shekaru ne za ka yi duk gasu nan ina jin mun gani ko kwanaki ko da muke daura to Allah ka sa mu dace ƴan wa fi zalika wallahi tana fasul mutanafisun mu yi kokari mu yi haddan nan domin Allah aw fi silasi afwan fa in bi kalimatin sukunu ijtama sukunu ijtama ma harfi maddin fa huwa kilmiyun waka idan muka lura da kyau nan ba akwai harfi mai sukuni ba ba ya haɗu tare da harfin madda ba nan ba ga sakin ba ya haɗu da harfin madda to shine malai ke nufi da fa'in istama a sukunin bikilmatin takadirin baitin kun gani fa'in istama a sukunin idan harafi nan sukun yana nufin mana sakin idan harafi sakin harafi mai sukuni ya haɗu biki ma harfin maddin tare da harfin madda bikilmatin amma a cikin kalma da bi ɗin nan na harfi jarin ko na da manan fi idan harafin madda ya haɗu da mene harafi mai sukuni ko sukun din a kalma da to wannan faho kilmi na ana ce mishi almadu lazimul kilmi waka kilmiyan ya zama kilmi kenan aw fi thalathiyil hurufi wujida idan muka ɗauko harufan nan namu sulhu su haira man kata ko kuma nasul hakimin katiyun lahu sirrin ko za mu ga akwai kam asal naqas to kowane ɗaya ne idan ka furta shi za ga harufa nawa ne guda uku ko ya yi kasa ko to to bari mu sa su ana ana da gani ko nan ko kam asal nakas kafun idan muka furta kaf za mu ga wajen furci yana da hija nasa harufansa guda uku ne haka nan mimun haka nan ma ain sin لام نون قاف sai kuma sad to idan muka lura harfin madadin nan guda uku ko alifun da wawan da yawon wanne ne aka samu alifun a tsakiyansa akwai kaf akwai lam qaf sad harfa guda hudu kenan ko wanne ne aka samu wawun nun shi kadai kenan an samu kuma yawon a mim ain sin jazakumullahu khaira to shine malam yake ce mana au fi thalathiyin al-huruf wujida wal madd wastuhu fa harfiyun bada ya mana bayanin idan aka samu haduwan sukuni da harafin madda a kalma guda daya wani ana ce mishi mene lazimul kilimi ko au fi au wujida au wujida ko kuma aka sami shi wannan sukun din fi sulasiyinil hurufi cikin haruffa sulasi yanzu idan muka duba ɗaya biyu uku ɗaya biyu uku ɗaya biyu uku ɗaya biyu uku ɗaya biyu uku ɗaya biyu uku ɗaya biyu uku ɗaya biyu uku kowane harafi nan daga cikin kama asal nakas ko na kasa asalukum inda za mu yi furci da shi za mu ji harfa guda nawa ne guda hudu muka furci da su afon mun yi furci da harfa guda uku madalla to idan aka sami ɗaya daga cikin haruffan kama asal na nan yayin furci an same shi ala salasati a harufin ma'ana ala salasati hija wal maddu wastuhu tsakiyarsa kuma mun samu harafin madda kowanne nan akwai harafin madda a tsakiya ko shine wal maddu wastuhu fa harfiyun bada to ka cire fa din kamar shi da bada sai ka ce fa bada harfiyun wannan ya zamo bada bi ma'ana sara ai fa sara harfiya ya zama wannan al maddu lazimul harfi kenan to al maddu lazim din nan harfi kilahuma musakkalun in udgima kowannen su idan aka idgamin harafin da ke karke cikin harafin gaba ya zama musakkal mukhaffafun kullun sannan kowannen su mukhaffaf ne illam yudigama idan ba idgami ba abinda ma nake son ya nuna mana idan muka dauki musakka waɗannan mu dauki alif lamim ya muke furishi da shi alif lam mim anan zamu da ki ita waccan nan mimin din ko mi idgami da cikin waccan nan mimin din ta gaba ya zama kenan almaddul lazimul harfi musaqqal almaddul lazimul harfi musaqqal idan ku ba idgami ba ya zama mene mukaffaf misali عين سين قاف ai ba irgami ba ina jin ba mun karanta ne ais haka ba haka kai bai yau da haka ne to ya zama irgami kenan Allah ka samu dace Allah kara haskaka mana ma misali ga wani misali نون والقلم وما يسترون نون والقلم نون والقلم ba mun bayyana da mun ji nunin zahiratan ba to wannan ya zama shi muke shi ma mukhaffaf abin da yasa ne na dan ka na dan tambihi kan wannan shine da dama a wajen musabaka inda zaka tambayi dalibai yaya to yan wa ɗalibai yaya nan mukaffaf ne ko kuma musakkar wani zai ce maka wani kuma sai ya tsaya yana ta tunani anya wani ma sai ce maka to ai ba hukunci a gurin kaga ce mai in ya ce maka ba hukunci a gurin da zai ka ce mishi to ka karanta mu ban nan ko to abin zai fi bayyanantuwa ne halatal wasli qaf wal qur'an mun fahimci wannan ko kaga yanzu mun yi kenan mun yi izhari ne akwai kira hamza shi idan ya zo nan shi izhari ke yi tasimim kaga shi a guji shi ba mukaffaf bane a ba musakkal bane zai zama mukaffaf ne shi a wajen shi mun fahimci wannan ko to Allah ka samu dace Allah kare su sari mana gabaki mu واللازم الحرفي أول السور وجوده في ثمان انحصر واللازم الحرفي سنشيك مع المد اللازم الحرفي وجوده سامنتون سا أول السور أفرتون سروريني كنا المد اللازم الحرفي با أسامن سكو إنا أتنا القرآن سا farkon surori yan wa ko waɗanda kawai suka ɗauki waɗannan harufan kawai ana ce musu alhuruful muqatta'at alhuruful muqatta'at ko alhuruful tahajji alhuruful tahajji ko kuma alhuruful mabani listilli to akwai waɗanda kawai suka rubuta risala kawai akan waɗannan harufan kawai za su bi ta hanyoyi daban-daban su maka analysis akan su kawai kana rubuta alhuruful muqatta'at ko sai ka sa PDF za ka yi kallo insha Allah ta'ala kenan almadul lazimul harfi gabaki ɗaya ba a samun sa a cikin sura ko karken sura sai dai a farkon surori Allah ka samu dace yajma'u ha hurufu kama asal naqas wa aynu zu wajhaini wa tulu akhas yajma'u ha harufan da sulasi din nan wanda ake idan da ya ce mana can ba au sulasinin hurufi wujida to su ne ga su nan ya jama'u ha hurufu kam asal na kas harufan kam asal na kas ya tattaro su ya tattaro waɗannan harufan guda shida kenan ko kam asal na kas ko bakwai a takwas ne mako barakallahu fikum wa ainu kafin mu ci gaba kowane harafi daga cikin harfan nan da muka gani wajen karatu ana jan shi harka shida harka shida ittifakan kowace kira'a daga cikin kira'o'i guda goma amma shi ainun shi yana da fuskoki biyu ne za ka yi jan shi harka hudu za kuma ka yi jan shi harka shida a farkon ina a farkon suratu shura da kuma suratu malama maryam mun banci wannan ko kana da maka jan shi harka hudu ko kuma harka shida imamu shafi'i na cewa wa mudda lahu inda alfawatihi mushbi'a wa fi aini alwajhani wa fi aini alwajhani wa tulu fuddila ainun din nan kana da fuskoki guda biyu zaka yi jin shi harka hudu zaka yi jin shi harka shida amma ka ja shi harka shida shine mafi karfi fuddila shine shi ma nan al-imam al-jamzuri ya mana bayani da cewa na'am نعم وعين ذو وجهين والطول أخص أي والطول أخص من التوسط كجاش حركة شدة shi yin fike bantuwa da daraja fiye da mene harka hudu za ka iya jin shi harka biyu amma nan sai kana tarikan tsayibatun na shiri akwai littafi akan kira'o'i guda goma na ibn al-jasari shaykhul kull wa imamul kull alfiya ce ita ma muna fata ita ma in Allah da wata rana za mu zo mu sa karanta idan Allah ya ba mu iko Allah shi sari abin na Allah ne gabaki ɗayan mu na'am wa yajma'ul fawatihil arba'a ashar sulhu suhairan man qata'aka dhashtahar ويجمع الفواتح الأربع عشر نعم تو شكرا شكرا harufan nan kuma bayan waɗannan guda takwas da magansu akwai sauran ko su ne hayyun tahur kowannen su nan idan kai furici zaka ji hija na shi mana asalin su zaka harfa guda nawa ne guda biyu ne kawai shi yasa ake ake jan kowannen su harka biyu ba a ja harka fiye da haka ya ha ta ya ha ra shikenan kawai wama siwa harfi sulasi wama siwa harfi sulasi kuma bayan harfi sulasi din na mugan su kama asal nakas la alif amma ban da harfin alif kun ga shi alif duk da harfa uku ne wajen furci da shi harafi na uku nasa sakin ne amma tsakiyar babu harafin madda domin da za a samu harafin madda shi ne zai ba da dama a mene a jashi to babu harafin madda to shi sai a yi furshi shi kawai ba tare da wani madda ba shi yasa ce wa ma min harfi maddin wa ma min alifin fi harfi min harfi maddin fayum tala in ji imam shatibi na'am na'am wa ma siwa sula wa ma siwa harfi sula harfi sulasi duk wani harfin da ba ɗaya daga cikin sulasi din nan ne ba watan hija na kama asal na kasu waɗanda da za a furuci da kowane ɗaya daga cikin za a same shi yana kunshe da harfa guda uku harafi na biyu harfi harfin madda ne harafi na uku harafi ne mai ɗauri wato harafi ne wanda akan ɗaure shi wajen karatu to shi wannan famadduhu maddan ɗabi'iyyan ulif famadduhu yanda ake yin masa madda shine maddan ɗabi'iyyan za a ja shi ne da hukuncin madda ta ɗabi'a ma'ana za a ja shi ne da harka biyu ulif wannan shine abin da aka saba da shi ulif wannan shine abin da aka saba da shi wa zaka aidan fi fawatihi suwar wannan ma din ana samun shi ne a farkon surori ina suke fi lafzi hayyun tahir ga suna a cikin lafazin hayyun tahir hayyun tahir kadin hasar wanda aka takaita su mana an takaita harufan waɗannan gasan da mu gani yanzu a cikin mene a cikin kalmar kalmomin hayyun tahir to amma me yasa a nan mu zo da alif ba abin da yasa saboda shi alif galibin littafin tajwidi za ga ba sa zuwa da shi saboda shi alif ba wani hukunci akan shi na madda to shi yasa ma ba a ma kula da shi ko sai dai a zo da waɗannan su waɗannan kowane ɗayan su za a ja shi harka biyu ne kawai ko sawa'un ko kada kayi kira'an da ke ake imana ne tahe he harka biyu kawai taha harka biyu sai he harka biyu haka yake za a ja wa yajma'ul fawatih al arba ashar silhu suhairan man kata aka da shtahar to silhu suhairan man kata aka waɗannan harufan silhu suhairan man kata aka kalmomin nan da ke cikin waɗannan harufan yajma'ul fawatih al arba ashar su ne suka tattaro waɗannan haruffan da suke zuwa a farkon surori guda goma sha hudu kenan mun ji can ya ce mana waɗannan haruffan guda goma sha hudu ana samun su ne a ina a farkon surori ko a jiya mun ji surorin a yi guda wajen ishirin da tara ko barakallahu fikum to kalman silhu suhaira man kata aka da shahar wanda yake shine ya fi shahara ko kuma ma'abucin shahara shi ne ya tattaro waɗannan harufan guda goma sha na guda goma sha hudu man ka taka duk wanda ya yanke zumunta da kai sulhu kai ka sadar da zumunta da shi suhairan ai saharan da jijifi illa ala lutan najjaynahum ni'matan min indina insha Allah subhanahu wa ta'ala khatimatul tuhfa to ga karken tsaraba na wannan littafi da malam ya mana ita ma wancan littafi manzuma din haddata ake sosai kuma ana ba da ijaza a kanta yanwa to a farkon wannan littafi mun yi magana akan cewa a ji a samu ka'idatul bagadadiya ko idan aka duba a farkon fallayen za a ga hisabi watan larabawa domin su sauƙaƙe lissafi sai suka yi amfani da hurufin hija'iyya ina ji aya wanda suka haddace su ko kuma ba haddace ba ina ji an zo da kadir tuba gadadiya ka zo littafin ka ko to to za a karanto mana ne a'a alifun ai za mu yi su ne dalla dalla ko ba'un to a taya ni mu je na jimun a'a mu za mu jera su ai kun san tsari biyu ne akwai tartib al'abajadi shine tartibin magabata to mu ko yanzu muna amfani da tartibi na na al'alif ba'i to shi za mu yi amfani da shi tartib alif ba'i ko sabu sai mene na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ga su ko? to domin su sauƙaƙe lissafi na? to ko wannan lam alif kenan ko? lam alif ko? to bari mu haka ya shiga ko? to Allah saka da alheri to kowane harafi sai suka ɗauko lissafi na kirga nan ba na kirga sai suka bashi to alifin mai suka bashi ɗaya ko? Bawun fa? Tawun fa? Mu lura da kyau fa? Ba ba a san mintin nan ba kenan. Tawun ɗari hudu? Sawun fa? Jimu fa? yan wani ina son ne mu yi tambayi ga baki ɗaya kada mu yi ne mu fitar da baitin shaf shaf shaf shaf wani ya ci shi bai gane ba ka san to Allah ka samu dace shi yasa za mu yi dalla dalla kowa ya gani na'am jib a haun fa takwas go haun fa dari shida dalin fa hudu zalun na'am dari bakwai round ba nam dari biyu zayin fa nam sinin fa sittin ko to abu fado da kyau fa dinga idan muka zo ba zai fita ba abinda muke son mu kawo to shinin fa sod nam casa'in sai dodun sai ta'un tara ko za'un kofa ainun na'am an yaba mu eh to haka gainu kofa hai lalle gani ya lula kafin ba a fawun fawun dari ko kafin kuma na? to fawun ita fa kafin kofa mim alamun mimun nunun wawun lamun lam alif eh saboda sun hada can wa ha'un kuma hababa yawun sai alhamza akwai? to kafin wuce kafin wuce kamar yadda a turanci zaka ce 4 plus 5 to su ma suna amfani musamman sufaye musamman nan mucin gwari-gwari a zaure wajen karatun zaure suna amfani da waɗannan haruffan kamar yadda Kudama can suka ba su kowane harafi aka ba shi namba ta hanyoyi biyu. Ana amfani da su ta hanyoyin da suka dace. Hanyoyin da suka dace kamar wajen rabon gado, kamar wajen abin da ya shafi ilimin falaki wanda musulunci ya da shi, da makamancin wannan, da kuma lissafi mujarrad kawai. Yanzu kaga ba'un biyu ne ko? haka ne ko yanzu duk wanda yake ya yi karatun zaure ya ya fahimci wannan kana ce mishi biyu sau biyu sai ce maka babdun kaga biyu biyu mene mene adadin haka ne ko a afuwan biyu a tara da biyu zai baka hudu to duk wanda yake ya shahara ilimin zaure ko ka ce biliyan biliyan ne zai tara harafin da ke da biliyan misali inda shi zai tara su kawai nan da nan da ne fitan maka ne ka gani ko menene ka bashi nan da nan ba wani gabin nan jinkiri zai fitar da su kawai to kaga wannan shari'a ya dade shi ta yadda da shi shari'a ta yadda da wannan kuma za su rubuta maka allan nan da allan nan da ake da bangado da sauransu mafanci wannan ko akwai littafin hisabi a sauƙaƙe irin shi ne duka gashi nan za ka gani gashi nan kuma akwai gurin da idan ka zo wajen rabon gado in baka iya wannan hisabin ba to rabon gadon nan wallahi sai dai a sai dai kawai ka yi shaf shaf idan ka iya ilimin wannan ilimin hisabin nan to rabon gado za ka same shi a hannunka insha Allah subhanahu wataala wannan kenan sannan kuma akwai abu akwai hanyar da ake amfani da su ta zubbace zubbace to wannan shi ta ya saba mu shari'a kenan in ka gansu suna amfani da shi a wannan allan nan karka ce kai tsaye kawai ai wannan duk shirka ne a sai ka tsaya ka fayyace na shirkan ne koko na musuluncin ne mun fahimci wannan ko to Allah ka sa mu dace to me fa'idar rubuta su yanzu fa'idar rubuta su yanzu shine shi al-Imam jamzuri da Ibn Jazari da suka tashi wajen mana bayanin adadin abiyatin da ke cikin littafin da tarihi kwanan wata na lokacin da suka kammala wannan rubutu sun bi ne ta waɗannan haruffan kawai suka zaɓo kalmomin da suke kunshe da adadin abiyatin kawai su suka amfani da su adadin in ka fitar da haruffan ka haɗa adadin haruffan zai baka adadin abiyat na wajen tarihi shi kuma in ka haɗa adadin haruffan lambobin haruffan ka haɗa shi zai ba majmu'ul kulli total aggregation zai baka tarihin ko kuma kwanan watan shekarun da suke wannan rubutu kamar yadda zamu gani yanzu mun fahimci wannan ko to Allah ya sa mu dace al-imamun jamzuri ke cewa wa tamma zannazmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi wa tamma zannazmu ai hadha nazmu wannan littafi nawa mai tsarin wake ya cika kenan mana ya kammala shi ya kawo karkensa bihamdillahi da godi tare da godiyan Allah ala tamamihi bisa ga kammala shi mana bisa ga iko da dama da Allah ya bashi na kammala wannan littafi rubuta wannan littafi bala tunahi ba tare da jinkiri ba abiyatuhu naddun badali zunnuha tarihuha bushra liman atkanaha to ba za mu fassara wannan baitin mutukun sai mun fitar abiyatuha adadin abiyatin da ke cikin wannan littafi naddun bada ko kuma alif ne ko kuma ya'un ne bada dai gashi ko alifun ne ko abiyatuhu abiyatuhu naddun bada adadin abiyat din littafin nan shine naddun bada to kafin mu ce ina ina fatan da Allah jama'a duk kowa ya kalla allo kawai duk mu daina rubutun yanzu za mu fitar da adadin abiyat din littafin nan ne anan daga nan naddun bada sai mu duba nunin menene lambar nunin bada dalun to wane ne za mu dauka hudu ko jazakumullahu khaira ba'un kuma fa dalin kuma fa alifun na to sai mu haka hamsin a tara da hudu a tara da biyu da shida ga hudu na'am ga daya to adadin abiyat din wannan littafi wahid wa sittun shikenan kawai ka gani jama'ar ai yanzu Allah da na san kowa ya je gida zai iya zai iya fitar da shi mun fahimci wannan ko wannan shine adadin abiyat din kai ma yanzu idan da zaka yi kokari kai naka rubutun kai ma zaka iya sanya adadin haka mun fahimci wannan ko zaka iya yin rubutar da adadin haka to abiyatuhu adadin abiyat din wannan littafi su ne adadin haruffan da na dumbada suke nunarwa mun fahimci wannan ko livin nuha ga masu hankula alakitan tarihuha tarihin watan kwanan watan da ya rubuta wannan littafi bushira liman atkanaha bushara ne ga wanda ya iya ya iya ya iya karance ta kuma ya fahimtanta to nan shi ma za mu fitar da mene bushra nan ne kawai ko kulli da liman atkanaha eh ya kan wannan ko za mu dauka ko ko hadda liman atkanaha hadda shi ko barakallahu fikum liman atqanaha na'am yutqinuha jazakumullahu khaira to ina son yan uwa da Allah da dakata da rubutu imtani walil kitaba wal tanzuru mun ban jona ko to ba'un yana da mene shinun ra'un alifun lamun bushra a ba komai ba komai ai kar ku damu bari mu gama in bai fita ba sai mu sake lissafa da yan domin ai nan ba su ba daidai bane lamun mimun mim nunun ya'un ta'un kafun ɗari ɗaya ko? na'am to masha Allah shukran sai kuma nunun sai kuma ha'un na sauran alif ko ɗaya ko to to yanzu bari mu gani wani mai hazaƙan ne zai iya tara bitan mana da da tarihin kun gane kowace kalma ka tattara haruffanta na'am 1180 go 99 dubu shekara ta dubu daya da dari daya da casa'in da tara ko to to yanzu ya, ya, ya, ya ka samu su yanzu ya zamu yi a nan ta kai ka samu auke ka tara su ne haka to aina na ni na so ne mai wani gwari-gwari gwari-gwarin shi ne za mu duba bushira sai mu ga kaza na'am nan yawon ce ko? to yawon tana da goma ko? to to yanzu ne idan zan fita za mu mene nan dan fitar da ɗari biyar da to ɗari biyar da sha biyu ko sai liman na afwan afwan sai liman ɗari da sai kuma yutkinu ha na'am yutkinu ha ɗari to kaga idan muka hada zai ba mu mene zai ba mu na a an ce da sittin da kuma a dai sake lissafi da yawa da sittin da shida ko barakallahu fikum zai ba mu na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da takwas ko? shi kenan ba sani ku an gani ya fita ya lokacin da kwanan wata hijira da ya rubuta wannan littafi shine shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da na shi kenan kun gani da tsohon zuma ake shan ma ake menene ake magani wata ma'ana su waɗannan magabatan galibi duk abin da suka taskace wani na ilimi a yanzu galibi di shi ne galibi di shi ne yanzu da kun ga dai bai ba ta lokaci mana ya ce sana kaza kaza kaza wa kaza wa kaza wa kaza a'a kawai sai amfani da harufan nan lissafin su kawai sai fitar mana da shekarun da ya rubuta wannan littafi da kuma adadin abiyat ɗinta shi yasa littattafan magabatan nan littattafan magabatan nan in dai ya dace abin da ya a ciki to littafi ne wanda yake littafai ne wanda yake zamu iya ya waje mu riko da su ku dubi ad-durrul bahiya na Imam Shaukani na fikihu akwai wani makarancin zaure makarancin littafan zaure da na bashi ita ya je karanta littafin nan ya ce sai ya zo yana ta mamaki ce ikon Allah malam kai kaga an tattara maka ahalari ishmawi iziya risala duka gaba ke da a wannan littafi Allah dai kai mu za mu rinka karatun insha Allah su biyu ne a wata kawai malam balalo ka fara tura kuwa ka fara tura ko to muna fatan asabar din karken wata za mu fara insha Allah a no asabar kawai insha Allah ta'ala na'am asabar din karken wata da kuma asabar na biyun wata na biyu da na karki kenan zai zama tsakankanin kowane karatu akwai interval na sati da karfe karfe biyu na'am ba ba ba lam alif ciki domin an kau an hada ta ne da alif da da lamun can bari mu cire kawai ai shi ma to Allah ya sa mu dace yanzu dai kowa ya warke insha Allah ta'ala to kuma ni yanzu wannan abin da zan zaburantar da mu na ga zanzan zaburantar da mu ga baki ɗaya shine yan uwa wallahi in ka samu zaure inda za a karantar da kai ilimi lafiya lau za a karantar da kai ilimi na sunna ka shiga ka ɗauko irin waɗannan ilimoma na gaya mana har yanzu ina zuwa zaure in tankwace kafa in ja baki a fassara mini in har ma ne kuskure a gyara mini domin kominka ba ka gama karatu wala ba gama karatu sai lokacin da ka koma ma ubangiji Allah subhanahu wataala shine ka gama karatu to saboda haka irin waɗannan ilimoma kun ga ilimin gado ilimin ilimin rabon gado ilimin fikihu ilimin da ya shafi zakka ga sunan dai galibi sai ka shiga luga galibi sai ka shiga ka koyo na ga mana hatta lugan nan da makamanci wannan sai da na shiga zauren tukunan na jino ba din koyo saboda mene saboda mu zo mu zauna a sunnance mu yi karatun mu domin duk wani wanda yake zai ce zai kalubalance ka a cikin yan bidiya ko makamancin wannan da zaran ya ji ka ka fara kurakuran wasu suna haddasa ni malikun an buraidu ce ikon Allah to wanda bai san wanda bai ma iya karin ida wasali ba ina ya san fasara to shi kenan an gama an gama karatun kenan an gama mukabalan kenan to mu mu san lugan mu san ilimin da nufin musulmi mu sunna aiki ne kawai shikenan ba ruwanka da kalubalantar wani ko wayi wayi wayi wayi matukan dai bai taba ka ba ko bai taba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba idan muka yo karatun sai mu zo mu yi shi a sunnace mun fahimci wannan ko yan uwa Allah ka sa mu dace to Allah ya saka malamin da alheri thumma salatu wassalamu abada ala kitamil anbiya'i ahmada thumma salatu wassalamu sannan tsira da aminci su tabbatu har abada har abada ala kitamil anbiya'i ga cikamakon annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahmada shine ahmad ina hujja kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine kitamul anbiya'i ma kana muhammadun aba ahadun min rijalikum walakin wa khataman to ina hujjin cewa Ahmad ana ce mishi Ahmad wa mubashiran bi rasulin ya ati min ba'di ismuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam jazakumullahu khaira wal al da kuma al nashi wata mutan gidan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam was sahabi da sahabbansa wa kullu tabi'in da dukkan tabi'i kai wai ta tukuna shi malam jamzuriya manta da mu ne a'a sai ya ce wa kullu qari'in kowane na akwai makarancin qur'ani kowane nan da kenan makarancin qur'ani ne ko to mu ma addan mun shi ta ya shafe mu shi ma Allah ya ji kan shi wa kullu sami'in kai har ma da mai jin karatun ma wanda za a karanta littafin ya ji shi ma ya mishi adda to Allah ya saka mishi da alheri to kun gani adadin abiyat littafin sittin da ɗaya ne kenan in ka gana ka ya ƙara to ka sani wasu suka ƙara ba da ba abin da yake akwai abin da yake ba nashi ba kenan Allah ka sa mu dace Allah shi mana jagora to yan uwa a takaice wannan shine karken littafin Tuhfatul Atfal na to idan akwai mai tambaya ko kuma tambihi yan uwa muna iya gabatarwa Allah ka sa mu dace na malam Na'am. Na'am? Eh. Eh, za mu dauki nan rasman ne. Wajen lissafin ba, za mu dauki guda ɗaya ne kawai. Domin idan muka ce za mu dauki guda biyu, yaya adadin? Kaga zai wuce. Zai wuce. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya kumala na'am eh na'am haka ne na'am Na'am. Na'am. Yawwa na ɗan yi bayani lokacin da muka kitabu tajwid. Cewa shi lazim ɗin ana samun shi ne a waɗannan harufan kawai. Wadan lazim ba, ana samun shi ne a waɗannan harufan. Su watan kam asal na kas, amma hayyin tahur su ba lazim a kansu. Su kawai suna da hukuncin mudu tabi'i ne kawai shi yasa ma waɗansu idan sun tashi kawo harufan misali ma'almadu tabi'i za su kawo maka su ko kai ma idan ka kawo aka ce kawo misalin madu tabi'i sai ka ce taha madu tabi'i ne ko saboda asbata harfa madin kawai migdar harakatan shi ne ya shiga insha Allah ta'ala shi shi ai baka ji buga wani akwai baitin da ya gaya mana wannan ko jamzuri akwai mutum da ya ga wannan a duba na madalla ka ji na dabi'i kenan sannan na kuma shida na afwan ya nuna mana madin lazim kuma ana samun shi na wanne ne ya nuna mana shi a cikin abiyar da mu duba wallazimul harfi awwal suwar jihun wa fi samaninin hasar hasar kaga shi ana samun shi almadul lazim a cikin harfa ne kawai guda na guda takwas kawai kenan banda wadancan guda guda guda biyar din su wannan guda biyar din ana samun su ne a mene adabi ne kawai jazakumullahu khaira wannan tambayar tana da muhimmanci na'am na'am na'am na'am na'am eh jazakumullah khaira inda aka idigami kawai nan ne nan ne musakkal misali alif kaga shi nan ba mu ni maganan ja a gurin ko to lam mim tsakankanin lamun da mimun nan ne aka sami menene idigami sai zanto nan ne musakkal din ko to amma in ka ce mim ka tsaya kanta nan menene ita mukhaffaf ne nan karken mimin ba in ka ce yasin dukkanin mukhaffaf ne amma idan ka ce tosim mim ina ne mukhaffaf simmi na ne mukhaffaf amma tosi na mukhaffaf ne na mukhaffaf ne jazakumullahu khaira tambaya ne mai kyau mai kyau yanwa domin idan idan kana mu'amala da yan uwa dalibai da sauransu inda za ka rinka jefa musu tambaya nan in ka ce a kama misalin madin lazimul harfi mukhaffaf sai su turo maka kalman gabaki dai kawai amma iya bambancewa a ce maka nan ne mukhaffaf nan kuma musakkar nan zai wuya akwai da dama nan da za ka tabbe su hamim a fitar da hukunci sai su tsaya su shiru sai ce ai ba hukunci a nan to sai mu ce musu to ka karanta domin da abin da yake da hukunci shi ne zaka ne zai karantu abin da bai da hukunci ba ba zai karantu ba babbancin nan ko to Allah ka sa mu dace Allah shi mana jagora subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik